أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
yau muna sha biyar ga watan shawwal jiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da a biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan shi ne karatunmu na uku cikin wannan littafin albarka minhajul muslim malam ce bismillahir rahmanir rahim suna Allah subhanahu wata'ala mai yawan rama mai yawan jin kai muqaddimatu tab'atir rabi'a wannan shekarar magana ce ta hukumar littafi na hudu سبحانه وتعالى بنعمته تتم الصالحات wanda saboda neman shi ce abubuwa masu kyawu masu daɗi suke zama cikakki wassalatu wassalamu kira Allah da amincin Allah su ƙara tabbata ala Muhammad akan annabi Muhammad sayyidi al-makhluqat shugaban halittu gaba daya dukkan halittu gaba daya annabi alayhi salatu wassalam shine shugaban su mutanen su da aljannun su da mala'ikun su gaba daya wa ala alihi at-tahirina kuma tsira da amincin Allah su kara tabbata da iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tsarkaka wa sahabati ajma'in ina da amincin Allah su kana tabbata da sahabban shi gaba ɗayan su wa ba'du ma yace to bayan wannan alabarin godiya ga Allah da salati كان فادي الطبقات الطبقات الاولى ko wato ci gaba da ko dan ginawa akan karewan bugun littafin da aka yi na farko lokacin da aka buga littafin bugun na farko saboda littafin ya kayatar ya burge mutane mutane sun ga yana da kyakkyawan tsari yana da dadin karatu aka yi ta sayin shi aka sai shi dan da nan ya kare kasan larabawa wato su mutane ne masu karatu makaranta ne shi yasa an kana sana'ar littafi wurin su kudi kake samu sai da waki inda ake shigowa da kasuwar na a ta yawo ana sayan kaya kaga za ta gani wurin sai da littattafai mutane inda ake sayar da tabai ba ka raba shi da mutane kan mutane sosai to an buga littafin haka yi maza aka sai bare cikin su akwai mutane waɗanda wani yana iya sawa a buga ko kuma in ya zo ya siya bugun littafin ga yana an buga kamar guda biyu to kaga an kaje kan sofi sabilillahi kuma za ka je ka gaya ma mutane wanda littafin kyauta yake ba da shi wuri kaza kowa sai ya taya su almuhimmu ne da aka buga littafin bugu na farko sai ya kare gaba daya wasali aka kara bugu na biyu shi ma ya kare wasali ta aka yi bugu na uku shi ma ya kare kuma ba yau ba fa nan da shekara kusan 60 da suka wuce min kitabi minhajil muslimi daga littafin da aka sanya mu suna minhajil muslim wa raghabatil kathirin kuma saboda kwadayi na mutane masu yawa min ikhwatil islam daga cikin dan uwan musulunci bil usuli ala hadal kitabi a wurin kokarin su samu wannan littafi lima ra'u fihi saboda abinda suka gani a cikin littafin min dallatihim al manshuda na idahi cintuwarsu ko kuma yadduwarsu da suke gangami ina za su cintarta dalla shine yadduwa da yadda abu abu ya bace ma almanshuda kuma ita ce wanda ake shela ake gangami ake nema ana sanar da mutane cewa da Allah wanda ya ganta ya zo a cikin hikima cewa alhikmatu ba'datu hikima ya ha wa huwa haqqu bi duk inda ya same ta to yafi kowa dacewa da ita ko ba haka ba idan kai yadduwa ka yadda kuɗi ko ka yadda wasu kaya in aka gansu wa ya kamata a ba kai kowa yakin saboda naka ne ba na kowa bane to haka da abin da aka rubuta akan addinin musulunci to ainihi kamar wani abu ne na musulmi da ya faɗi yana ta nema ina yake yana ganin shi to babu wanda ya fi dacewa ya ɗauke shi ya karanta ya gane shi yan Allah sai shi muna ganewa ko to malam yace limara au saboda abin da suka gani fiya a cikin littafin min dallati na yaddaddan abinsu almanshuda wanda ake gangami ina ya faɗi wa bima yassarahu da saboda kuma abin da ya saukake shi lahum gare su min tariq ijtima'ihi na hanyar tattaro su haɗuwar su zaman to tsintsiya madaurin ki daya ala kitabi rabbihim akan littafin Allah su shine alqur'ani mai girma wa sunnati nabiyihim da kuma sunna annabinsu sallallahu alaihi wasallam ma'ana bayanin alkur'ani bayanin ayyuka na alkur'ani suna ita ce take sharhin alkur'ani take bayanin alkur'ani mai girma in ba dan ita ba da ba za a gane alkur'anin ba hukunci akwai cikin alkur'ani amma ita suna ita take bayanin shi ko ba haka ba baka sanya za ka tsayuwa wace irin tsayuwa za kai ba a cikin sallah wace irin duka za kai cikin sallah wace irin tasowa za ka yi duk sunna ta koya maka wace irin sujada za ka yi a cikin sallarka duk sunna ta koya maka duk hukuncin yana nan cikin alkur'ani Allah ya bayanin shi to amma wa zai aiwatar da shi shi yasa duk wanda ba su yarda da hadisi ba za ka ga wurin aiwatar da ibadodi suna shan bambam makaranta dai muke wuri dai muke zama amma sai ga kowa da irin sallar shi amma mun hada akan yaki da hadisan manzo Allah ban yarda da su sai dai wurin ibada kuma to kowa da irin tashi wani sai kun tashi kuna sallan ma ce wa na banza kuke kuma ra'ayinku guda wurin yin watsi da hadisi saboda ka shi ne ma ga sallar ba kawai zaman shi zai nan sallar tana nan cikin zuciya ya abu shi sadaka ita sunna ita ke bayani ita ke bayyana maka manufar alqur'ani mai girma alqur'ani yayi bayani duk abubuwan da muke bukata Qur'ani ya bayyana su amma wa zai bayyana masu Qur'ani yana da malami babban malamin shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to malam yace saboda wannan abubuwa da suka faru balidalika saboda haka ne ahabbu suka so ne mai sauki kuma littafi da sauƙaƙe masu wato hanyar da za su haɗuwa kan bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa raghibu fi kuma saboda haka ne suka yi kwadai ciki suke kwadayin littafin amma ake karewa a buga ya kare a buga ya kare wa talabu kuma suka nemi bi adatihi ko bi adati tibaati da sake bugawar shi bugu na nawa kenan na hudu can an yi bugun farko ya kare na biyu ya kare na uku ya kare zo da littafin ya samu karbuwa makarantar littafin suka ce da Allah a ƙara buga masa shi wa binana la zamana yace to saboda haka wazalika a wazaka saboda wannan da wancan ana saboda waɗannan abubuwa duk da malam ya zano faqadista anna Allah ta'ala lalle mun nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala ala i'adati tab'il kitabi marratan ukhra absa sake bugun littafin ma- wani karo na daban a ƙara buga shi mazidan fihi wanda bugun da za a ƙarawa to za a ƙarawa a cikin littafin ilmul fara'id an ƙara ilmul da bangare bugun da wanda na biyan da bangare a ciki malam sai ya ga yana da kyawu a sanya ilimin rabon gado a ciki saboda ilimi ne kusan rabin rabin ilimin addinin musulunci ilimin rabon gado ba rabin ilimin addini shi yasa ba kowa ya san shi ba ba kowa ya iya shi ba kuma ba kowa yake karin halin yin shi ya zo ya yi rabon gadon ba ka saba ba amma ka ce ka raba ba ka iya babban ilimi ne da abin ka sani ka faɗi da yadda za a yi amma ka zo rabo sai ka rato ya ne za ka yi. bale aka rab aka baka raban gidaje ba kudi kudi za ba nan kana yin rarraba su ma raban gidaje sai kaga an masu an masu an an ma gidajen kima an kimanta su nawa ne za a kimanta kowane gida gaba da yan jimillar su miliyan 100 ai ba miliyan 100 da hannun gidajen ne su dai zaka zo ka kakkasa ma mutane sai ga mutum ya zo ya yi kiki kaka ya yi tsaye ya rasa yadda za yi ilimi ne mai sauki kuma mai wahala saukin shi wurin karatu ka ka iya shi in aka gwada ma ka'idodi kana iya rikewa amma wurin zuwa aiwatar da shi a aikace yana da wahala to da haka malam yace sai aka kara mai ilimin rabon gado musahhah al akhta kuma wannan ba na fiya akwai wasu kurakurai da malam ya diba ya sake karanta littafin ya gani sai ya ce to bari ya gyaggyara su ka san wajen laban laye ba fi wala wanda babu aibi a cikin shi babu kuskure a cikin shi ne Allah subhanahu wataala kamar yadda ah, mai mulha ya faɗi a ƙarshen mulha wa in tajid aiban fasud al khalala wa jalla man la fihi aibun wa khala da wuya ka samu wanda babu mashi babu wanda babu aibi a cikin shi ko kuma babu kuskure sai Allah to ballantana malami to da haka kenan malami ce musahal akhba an gyara mai kurakurai mashkulan nas nasin shi kuma nasi ayoyi da hadisai an yi masu wasali an masu shakli wa jaa bi amdillah da haka sai littafin ya zo da godiya da Allah subhanahu wataala fi suratul akmala a cikin sura mafi cika wa bi halin kuma yazo da yanayi ajmala wanda yake yanayi mafi kyau haka kenan littafin ya abin nan ya tsaro da kyau kuma zai amfanar da al'umma insha Allah Abubakar Jabir al-Jazai Allah mashi rahama Tumara ya ce albabul awwal babu na farko a cikin littafin laƙida ce a cikin aƙida. Babu na farko zai magana ne a cikin aƙida. Aƙida shi ne abin da mutum yake riƙewa cikin zuciyar shi game da Allah game da abin da Allah ya ce ka yarda da shi shi ne aƙida. Ba wai aƙida yana nufin wani tsananin addini ba, ba ne ka da tsananin addini. ba shi ne akida ka'is da mutum da tsananin addini bai ma san akida ba na tsananin riko da addini amma in ka ce mai bi akida bai ce yana yana ta gudunmiya yana ta shirme ma bai sani ba akida ba tsananin addini addini ba tsanani ma cikin shi addini ba tsanani cikin shi addini sauki ke gare shi in ka ga tsanani to ba Allah ba annabi ya ce kai tsananin ba kai kai ka tsananta ma kanka wannan babu zai magana ne a cikin aqida aqida shine imani da Allah da sauran shika-shikan imani guda shida shi ake cewa aqida yarda da su duk wanda ya yarda da su yana da aqida wanda bai yarda da ɗaya daga cikin su ba to ba ya da aqida ba wani abu ne can daban ba al-fasl al-awwal fasali na farko bayan tsari ba da tunani ba da shi ke gina da yarda da Allah subhanahu wa ta'ala to shine fasali na farko a cikin wannan babi na farko dan ya nuna ba mai aqida imani da Allah din shine aqida hadal faslu malai yace wannan fasalin min akhtar hadhihi alfusul yana daga mafi hadarin waɗannan fasalillukan guda shidda da za a kawo waɗanda suka shafi imani sha da wurin sha'ani ma'ana hadari da larabci yana ɗaukar ma'anar hadarin da ka sani kuma yana ɗaukar ma'anar girma yana ɗaukar ma'anar matsayi ma'ana wannan fasalin yana daga mafi matsayin waɗannan fasalilluka wurin sha'anin shi domin duk sauran abubuwan da za ka yarda da su ka yarda da su ne saboda mai Allah ya ce ka yarda da su idan kaga imani da Allah shine gaba amma kuma imanin da Allah kadai ka tsaya kai imani da shi shi kadai ba zai ishe ka ba dole sai ka imani da mala'iku in ka ce ba ka yarda da mala'iku ba kai Allah tunda shine mahalicin kowa ya isa to ba kai imani domin mai Allah ne ya ce ni da kai imani da ni to kai imani da kuma mala'ikuna amma wanda ya yi girma shi ne shi ne imani da Allah subhanahu wa ta'ala shi bi kowa girma cikin waɗannan shigarshen imani a ya ƙadaran kuma shi ne mafi girman su wurin da me yasa mana ya ce if hayatul muslim saboda rayuwar musulmi kulluwa dukkan ta taduru alaihi tana kewayawa ne akan imani da Allah duk aje a dawo da abin da za a yi na ibada na addini gaba daya ya dogara ne da yarda da imani da Allah don haka ya ka dawo sai an sa Allah cikin mi cikin ibada cikin addini cikin duk aikin da za ka yi na addini idan haka ya ka dawo sai ka ga in ba ka sa Allah cikin to wahala banza kake wata takayyafu kuma tana samun jin daɗi tana samun walwala tana caccanzawa ne bi hasabihi da gwargwadon da gwargwadon shi imani da Allah subhanahu wataala wa huwa malai to shi imani da Allah aslul usuli shine aslin duk wani asli gaba daya waɗannan asululluka guda biyar banda imani da Allah to imani da Allah shine aslin su domin ba dan Allah ya ce kai imani da su ba da ba za ka yi imani da su akwai abubuwa da yawa da Allah bai ce kai imani da su ba ka yi imanin da su ba za ka yi ba za ka karo ba ka ce su waɗannan na yarda da su ba a'a me yasa saboda Allah bai sa ka ba muna ganewa ko da za ka gina imanin da Allah shi ne asiri da ka sani na imani duk wani abu yana biyo bayan shi bin nizamil am a cikin tsari na gaba daya bi hayatil muslimi game da rayuwar musulmi bi kamiliha da gaba dayanta al'imanu billahi ta'ala imani da Allah madaukakin sarki malai ce al-muslimu shi musulmi wanda yake addinin musulunci ya mika wuya ga Allah subhanahu wata'ala yu'minu billahi ta'ala yana ba da gaskiya da Allah madaukakin sarki bi mana ma'ana wannan shi da malai ce annahu yusaddiqu yana gaskatawa bi wujudin rabbi tabaraka wa ta'ala da samun Allah madaukakin sarki wanda albarkar shi ta tabbata kuma ya daukaka shi yake ce mai imani at-tasdiq bi wujudillah gaskatawa da cewa akwai Allah to mu'min ya yarda da wannan bai ga Allah ba amma ya yarda akwai shi shine ma'anar wannan wa annahu azza wa jalla kuma musulmi ya yi imani ya gaskata da cewa Allah madaukakin sarki fatirus samawati shi ne ma'anar samai shi ne ma'anar shi ya sama shi ya kasa samman ma ka yarda guda bakwai ne saboda me Allah ya gaya maka su ba wanda ya taba ganin su wanda zai zo ya gaya maka cewa ya taba zuwa sama ta farko ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shidda babu shi a doron kasa in ba annabi ba amma kuma kayar kullun cewa kake sammai bakwai baka taba ganin su ba dai sa saboda Allah ya gaya maka alladhi khalaqa sab'a samawatin ibaqa kuma kayar da kasa ma guda bakwai ce saboda Allah ta'ala ya ce wa mil ardi mithlahunna Allah ya halicci kasa bakwai kamar yadda ya halicci sama bakwai to musulmi ya yarda da wannan musulmi ya yarda da cewa Allah ta'ala shine ya kaji ya kirkiro ya halicci da babu su ya samar da su sammai bakwai da kasai bakwai alhamdulillahi alladhi alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh godiya ta tabbata ga Allah makagin sammai bakwai da kasai bakwai domin ya yarda da haka alimul ghaibi musulmi ya yarda da cewa Allah subhanahu wataala shine masanin gaibi gaibi shine abin da baka gani kuma baka da hanyar gani shi shine gaibi da koyi da koyi gare mu gaba ɗayan mu yanzu gaba ɗayan mutane abin da ke cikin saman nan ta farko ba wanda ya san shi gaba ɗaya duk mun yarda gaba ɗaya babu wanda ya san abin da ke cikin sama haka abin da ke cikin ƙasar nan da muke takawa abin da ke cikinta gaba ɗayanmu babu wanda ya san su shi Allah mana ce da abin da ke cikin gaba ɗaya ka sanya duka duk abin da ke cikin ƙasa tun daga nan har ƙasa ta bakwai ka sani babu wanda ya san wannan in ba Allah ba kaga gaibu ne to musulmi ya yarda da haka cewa shi bai sani ba amma mahaliccin shi ya sani wa shahada haka ma abin da ya bayyana Allah ta'ala masanin shi ne wa ilmuhu bima wada wa ma khafa ilmin Allah yana nan da abin da ya bayyana da abin da ya koyi hafa ilmin bil jali wal khafa Allah subhanahu wataala ya zagaye da sanin abin da ya hito ga hibi da kuma abin da ya koyi duka Allah ya san komai ba mutum ya yarda da wannan inda musulmi yake yarda da haka rabbu kulli shay'in musulmi ya yarda da cewa Allah ta'ala shine mahaliccin dukkan komai gaba daya duk wani abu da ke doron duniyar da gaba daya ko kasa to Allah ta'ala shi ya halicce shi wa malikuhu kuma musulmi ya yarda ya yi imani ya gaskata da cewa Allah ta'ala shine mai mulkin duk abin da yake cikin duniya lillahi mulku samawati wal ard lillahi ma fi samawati wa ma fil ard to abin da ke cikin sama da kasa na Allah ne halitta Allah ne bawon Allah ne kuma Allah yake canza shi yadda ya ga dama ko ba haka ba dukkan mu gaba daya in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda babu wani wanda yake cikin sammai ko kasai face sai ya je ma Allah yana bawa kowa bawan Allah ne kuma kowa Allah yake juya shi yadda ya ga dama mallakan Allah idan aka ce mallaka kuma to kaga wato mai mulkin yana sarrafa wannan abin da ya mallaka yadda yake so ya baka lafiya ya baka rashin lafiya ya baka kudi ya baka talauci ya baka aiki ya kwace maka yana juya ka yadda kake so yake so ya sa ka dariya kuma mi wa annahu huwa abhaka wa abke Allah ta'ala ke sa ai kuka kuma shi ke sa ai dariya wannan huwa amata wahi Allah ke rayawa kuma shi ke bi yake kashewa annahu khalaqa zawjayn dhakara wa unsa mai samu bakin ciki in ya ga dama ya samu kuka in ya ga dama ma duka ya hana mu duka waɗannan ya dauke mu daga duniya ba ko dai ciki saboda me saboda mu kayan shi kaman kai ne da abinka in ka ga dama ka yi kyauta in ka ga dama ka yi sadaka in ka ga dama ka biya bukatar kanka in ka ga dama ma duka ka ki ka aji wanda zai saka dole sai Allah dan adam da bai sai saka dole shi kai ba duk wazin da zaka yi maka ga dama ba sai ka ce malam ba dai yau ba yau kyautar nan da sadakar nan yau duk babu su malam zai saka dole to Allah subhanahu wataala shine mai mulkin komai duk musulmi ya yarda da wannan in bai yarda ba to ya yarda in ba haka ba to imanin shi na rawa ke dole ka yarda da cewa Allah ya halicci kowa kuma kowa mallaka Allah ne la ilaha illa huwa kuma musulmi yana imani da cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah sai in ya biya masan zuciyar shi ya je ya aikata saban Allah ya je ya dauki hakin Allah ya ba wani Allah imam ba haka ba ya san cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah wala rabba ghayru kuma ba ku Allah mahalicci in ba Allah ba muna ganewa ku babu Allah shi kadai kamar yadda yake shi kadai mahalicci to kuma shi kadai yake abin bauta wa annahu jalla wa ala kuma cewa lalle shi Allah subhanahu wataala mausufun ana siffanta shi bi kulli kamalin da dukkan wata kamala Allah ana kamanta shi da abin da yake cika ne ga Allah munazzahun an kulli nuqsan wannan abin wato abin tsarkakewa ne shi Allah ta'ala daga dukkan wata tawaya kuma yadda za ka gani ayatul kursi ta nuna Allahu la ilaha illa huwa Allah ta'ala babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai alhayyul qayyum Allah ta'ala shine rayayye tsayayye kaga wannan disifofi ne na na kamala ake dangana ma Allah saboda ya cancance shi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ana kore ma ana tsaftace Allah daga duk wata tawaya gangadi bai kama Allah ballantana kwana lahu ma fi samawati wa ma fil ard Allah ta'ala ya san duk abin da ke cikin sammai da kasai man dallazi yashfa'u indahu illa bi wane ne wanda zai yin ceto a wurin Allah ba da izinin Allah ba kaga nan ma an tsarkake Allah subhanahu wataala daga tawaya cewa babu wanda ya isa ya shiga cikin kayan Allah sai in Allah ya sanya shi wasiya kursiyyu samawati wal ard kursiyin shi ya yalwaci sammai bakwai da kasai bakwai kaga wannan ma me yake ma Allah kamanta Allah ake da mi da ainihi cika wala ya'uduhu hifdhuhuma tsare su su sammai bakwai din da kasai bakwai bai bai gagara Allah kaga nan ma an kore ma Allah subhanahu wataala ta waya cewa Allah bai iyawa Allah yana iya abin da yayi wannan so kaza so kaza Allah ta'ala yana iya tsare shi Allah bai wahala bai gajiya Allah subhanahu domin shi ma da cibi ba abin halitta ba da haka Allah ta'ala ana dangana mai cika a kore mai tawaya wannan da abu ne da ya zama wajibi gare ka ka san duk lokacin da za ka magana game da Allah to kai ladabi da biya ka dangana ma Allah abu mai kyawu kar ka dangana mai tawaya wajibi ne ka sani ka san magana ga Allah magana ga wani mutum ma ba tare da ka san shi ba ba ta dace ba ba dai Allah subhanahu wataala ko ba haka ba mutum ma ka yi magana haka akan shi kawai sai Allah ya tambayi ka ballantana shi Allah subhanahu wataala mahaliccin kowa wanda ya saukar da ayoyin alqur'ani ɗaruruwa waɗanda suke bayanin shi da kanshi da haka yi baka sani ba da haka duk lokacin da zaka bude baki ka saki baki ka yi magana da Allah to ka san ba Allah ne kake magana ce kake gaba da Allah mahaliccinka wanda ya kawo ka wannan dure to sai ka samu bakin ka lizani da zai taka birki tana ta ya kana taka sannan in ba haka ba sai ka yi asarar imaninka domin ka danganta ma Allah abinda bai dace a danganta mashi wadalika wannan kuma malam yace li hidayatil lahi saboda Allah ta'ala ya shiryar lahu ga shi musulmi qabla kulli shay'in gabanin dukkan komai me yasa musulmi dai imani da waɗannan abubuwa saboda Allah ya shirye da shi shiriya ta mi shiriya ta ta dabi'a shiriya ta halitta duk wanda ya zo duniya to waɗannan abubuwan da aka sano ya yarda da su ya yi imani da su ko malamai ba su gaya mashi cikin jinin shi akwai wannan fitratan lahi lati fatara nasa alaiha halitta Allah ce wadda Allah ya halicci mutane akan ta la tabdila li khalqillah babu canzawa ga halitta Allah da saboda cikin jinin kowa akwai wannan duk musulmi ya yarda da waɗannan abubuwa duk abin haihuwa kullu mauludin yuladu ala alfitra duk abin haihuwa dan da aka haihuwa ana haihuwa shi ne akan tsafta da tsarkin imani fa bawahu yuhawidani wa yumas wa yusrani aw yumajjisani sai an canza mutum halitta kawai amma ba haka ba jini ne cikin jinin mutum Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce inna dainahu sabila imma shakiran wa imma kafuwa lalle mu mun shirye da dan adam hanya ko dai ya zamanto mai godiya ko ya zamanto mai butulce ma Allah subhanahu wataala kuma Allah ya ce wa dainahun najdai mun shirye da shi hanyoyi guda biyu hanya ta alkhairi da hanya ta sharri kuma Allah subhanahu wataala ya ce wallazi qaddara fa hada Allah ta'ala shirye wanda ya kaddara kuma ya shiryar da aka ce Allah ya shirye da kai ya nuna ma a cikin rayuwarka cewa Allah shi kaɗai ne yake da waɗannan bai da abokin tarayya sai in kayi waci da wannan shari'a ta Allah kenan me yasa musulmi ya imani ma ne yace saboda Allah ne ya shirye da shi summa lil adillati naqiyya waɗannan abubuwa ne saboda dalilai waɗanda aka cirato wal aqliya kuma saboda dalilai na hankali al'afiya waɗanda za su zuwa akwai na cirowa su ne dalilan da suke cikin alkur'ani da sunan manzo Allah akwai dalilai na hankali wanda hankalinka in aka kwatanta maka abin to zaka gane cewa lalle akwai Allah kuma lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah a hankalta ba kuma dalili ne me yasa saboda ya shirar da kai akan tabbatar da akwai Allah kaga ya zama dalili al'adillatul aqliya dalili ko dalilai waɗanda suke annaqliya waɗanda aka dauko malai yace dalili na farko ikhbaruhu ta'ala ba da labarin Allah ta'ala an nafsihi game da zatin shi bi nafsihi kai da zatin shi an wujudihi daga samuwar shi Allah shi da kanshi cikin Qur'ani ya ba mu labari akwai shi wannan dalili ne da aka dauko daga ina daga ainihi waka a bakin mai ita in ji bahaushe ta fi daɗi to wani wanda zai kwaikwayo ba za ta yi daɗi ba to karatu a bakin mai shi ya yi daɗi duk wani wanda zai koyi su dai su in yi da su dai su ya sai ka zafin ba iri dai ba duk wani wanda zai koyi man shawi ba kawai man shawun ba da ka jira man shawun sai ka ce ashe ga original to ikhbaruhu ta'ala bi nafsihi Allah da kanshi ya bada labari an wujudihi game da akwai shi game da samuwar shi wannan dalili ne na mi dalili ne wanda aka dauko daga Allah din wa ar-rububiyyatihi lil khalqi sannan kuma Allah ya bada labari game da cewa shi ne wanda yake renan halittar shi ma'ana shi ke halittar su shi ke rayar da su shi ke azurta su shi ke ba su aikin yi ya ba su kasuwanci ya ba su wurin zama ya ba su ruwan sama duk abubuwa ga sanan ya ba su shibka ya ba su abinci duka yana shi ne rububiya aikin Allah Allah da ya ba da labari duk shi ke yi ko wa ana asma'i kuma Allah da kanshi ya ba da labari game da sunayen shi wa sifatihi kuma Allah ta'ala ya ba da labari game da sifofin shi وذلك في كتابه الكريم wannan kuma ya tabbata ne a cikin littafin shi littafi mai girma mai daraja wurare da yawa Allah ya faɗi wannan wani bala yace daga cikin wuraren qauluhu azza wa jalla akwai maganan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah da ya sammai bakwai ya kasai bakwai bisittati ayyam a cikin kwanaki shidda ya halicci sama cikin kwana biyu kasa kuma ya halicce ta a cikin kwana hudu bisittati ayyam a cikin kwana shidda kamar yadda Allah ya ce qul innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andadan zalika rabbul alamin shin kai mutane lalle ku ne kuke kafirce ma Allah wanda ya halicci kasa a cikin mi kwana biyu kuma kuke sanya ma Allah subhanahu wataala kishiyoyi to Allah mahalicci ba mahalicin kowa da kowa shine wanda ya halicci kasa cikin kwana biyu tajala fiya rawasi min fawqiha kuma ya sanya duwatsu a saman kasa din mubaraka fiya sanya albarka cikin ta wa qaddara fiya aqwata kuma Allah ya auna ya ya iyakance abincin da zai samu cikin kasa tun ba yi ko ba ya sabar da wannan ba za ku ƙara ba ba za ku rage akan abincin da Allah da yawan ku dama ai ya san nawa za ku kasancewa wata rana har zuwa ƙarshen duniya in za ku cika duniya Allah ya saban muku abin da za ku ci ya arbati ayyamin sawali sa'i قال إنما سبع مستوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتنا طيب فقضاهن سبع سماوات بيومين su ma sannan bakwai sai Allah ya kare su a cikin kwana biyu kwana shida kenan to kaga Allah da kanshi ne cikin littafin shi mai girma yake ba mu labari cewa ya halitta sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da zai faru a cikin su a cikin kwana shida mastawa alal arsh sannan Allah ya daukaka akan al'arshi ko kuma ya daidaito a kan al'arshi daidaito wadda ta dace da shi ba irin tamu domin shi laisa ka mitli shawun shi komi na Allah ba irin namu bane awa daidaituwa ba irin ta ba irin wannan daidaito ba ce awa daidaituwa ce wadda ta dace da girman Allah subhanahu wata'ala ta dace da matsayin shi matsayin shi na mahalicin mu yau Allah ta'ala babu wani abu da yake wanda irin namu wala mai kullahu kufuwan ahad babu wani wanda yake tamka Allah subhanahu wata'ala babu shi mu ne dai muke kama da junan mu Eh, mu ne ayyukan mu da suke kama da juna yawa tahiya ta irin taka gudu na irin gudun ka zama na irin naka tashi na irin naka tsayuwa ta irin ɗaukaka ko kuma ya daidaitu daidaituwar da ta dace da shi akan harshe yughshi lailan nahara Allah ta'ala shi ne wanda yake lullube dare da yini ma'ana ana cikin yini sai Allah ta'ala ya kawo dare ana cikin dare sai Allah ya kawo yini sai Allah ya sa guda ya lullube guda ya rufe guda kamar babu shi yaqlubu hasisan yana neman shi da gaugawa ma'ana daren yana neman yini da gaugawa yini yana neman dare gaugawa ma'ana lokacin gudana yi kawai sai ga gudana bacewa a hankali rana na faduwa sai ga yini yana ta bacewa yana da bayan awa ɗaya sai ka rasa sai ka bar ganin haske gaba ɗaya sai duhu idan ba kunna wuta ba ko idan ka diba sai ga ɗif da gaugawa ɗaya ke nema kuma haka ba da zara yi sallah asuba sai ga kuma yini yana neman dare yana cewa ɓace daga nan ce man daga ni bayan awa ɗaya da sallah asuba sai da kuma gari ya waye kana ganin komi kuma shi kenan dare ya bace sai yi duka wake wannan Allah wa shamsa wal qamar kuma Allah ta'ala shi ne wanda ya halicci sa'a da rana بمستقر الله ذلك التقدير العزيز العليم Allah ta'ala ya ce rana tana ta gudu saboda wani matabbaci nata wannan shine kaddarawan Allah subhanahu wataala mabuwayi masa wal qamar shi ma Allah ta'ala shi ya halicci wata dukkan su guda biyu Allah ya halicce su saboda ni saboda lissafi wallazi ja'ala ash-shamsa diya wal qamara nura wa qaddarahu manazila litalabu adada as-sinina wal hisab ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآية لقوم يعلمون Allah shi ne wanda ya sanya rana mai tsananin hasken zahi, zahinta haskenta mai zahi ne, ko ba haka ba. yanzu irin wannan ranar ta yau ba ba mu iya zuwa can cikin da mai karatu a ji a yi shinhida sai dai abin da ni kaɗai ne ta kwaɓa juna kawai dole sai da bi sai da inuwa haka saboda mi haskenta zafi ke gare shi da ta tsakanin mu da akwai nisa mai yawa amma da haka nan tana kona mu to duka Allah ya yi ta da wannan kuma Allah ya wa hasken mai zahin da Allah ya saboda amfanin mu yanzu je baka ga sanya kai ba Allah ta'ala ya mana haka ne saboda muna da bukata kuma yau kaga an zafafa mu kuma saboda muna da bukatar zamu abin da Allah ya muna da bukatar shi sai dai mu ne ba mu gane ba wan nujuma kuma Allah subhanahu wataala ya halicci taurari da sanar ya watsa su a cikin mi wa inna zayyana sama'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib mun kawata sama ta farko da mi taurari ga sunan sune kwalliyarta musakharatin bi amrihi dukkan su da rana da wata da taurari Allah ya ce horarru ne da umarnin Allah Allah ya hore mana su mana ya hore kana da rana ba abin da ke rike da ita ba ta da ginshiki ba ta da kawahuwa ba bisa wani abu take ta ba sai bisa ikon Allah kawai Allah ya hore mana ita haka za a yi ta tun da take ba ta taba kurcikewa ba saboda me Allah ya yi ta saboda mu haka ma wata bai taba kurcikewa ba ya cutar da mu ya kone duniyar nan da sanyin shi ko kuma ita ta kone duniya da zafi ba taɓa yi ba haka su ma taurari taurari ne kada Allah yake jibar shaidanu da su su ma sai shaidanu banda mutane to duka Allah ta'ala ya hore su ne da umarnin shi dan amfanin mu ne muna cin umarnin su yadda yadda kake tunani ta Allah halitta da umarni duka na Allah ne. Allah ke halitta kuma Allah shi yake da umarni shi yake da sha'ani gaba daya tabarakallahu rabbul alamin Allah malicin duniya gaba daya albarka shi ta tabbata to kaga wannan aya ɗaya ce daga cikin ayoyin alqur'ani wanda Allah subhanahu wataala wato a cikin alqur'ani aka dauko su suna bayanin Allah ta'ala ya bada labari cewa shi wannan duniyar da muke cikin ta kuma yana nan kuma yace inna rabbakum Allah lalle makajin halitta ku shine Allah ina akwai Allah subhanahu wataala wa qawluhu dalili nabi shine magana Allah ta'ala lamma nada nabiyahu Musa alayhi salatu wassalam yayin da Allah ta'ala ya kira annabin shi annabi Musa alayhi salam bi shati'il wadi al-aymani a gaban wato rami na yamma ilbuqatil mubaraka a cikin wurin da yake da albarka mina shajarati daga itaciya wanda Allah ya ba na Musa magana a wurin ta Allah ta ya ce Musa ya Musa inni kai Musa inni lalle ni ana Allah ni ne Allah rabbul alamin ni Allah annabi Musa annabi Musa na jin kiran yace mai ana Allahu rabbul alamin ni ne Allah makajin kowa da komai wa qawluhu da magana Allah ta'ala innani ana Allah lalle ni ni ne Allah la ilaha illa ana ba abin bauta da gaskiya sai ni kadai fa'budni da haka ka bauta mani ya kai annabi Musa wa aqimis salata li dhikri kuma ka tsai da sallah saboda zikirina kaga anan ba Allah subhanahu wataala ya tabbatar da ni ya tabbatar da akwai shi ko idan akwai Allah subhanahu wataala dalili ne na hankali na, na cirowa cikin alkur'ani mai girma wanda yake ba mu labari cewa Allah da kanshi ya faɗi cewa yana nan wa qawluhu fadan Allah ta'ala fi ta'zimi nafsi a cikin girmama kanshi girmama zatin shi wa zikrihi asma'ahu wa sifati da kuma ambatan da yamma sunayen shi da sifofin shi Allah ta'ala yace huwallahu alladhi la ilaha illa huwa shi ne Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai dai shi shi kadai. Allah shi ne masanin ɓoyayyen abu da bayyananne. Rahman Allah shi ne mai isasshen rama mai yawa. Ar-Rahimu Allah shi ne mai keɓantacciyar rama mai yawa. Rama duniya ya ba kowa, rama lahira zai ba mumini banda rabon kafin da ciki. To shi ne Allah. in ba ka san shi ba to shi ne Allah wanda ake cewa ka zo ka karɓi hukuncin shi ka yarda da shi ka bauta mai shi kaɗai. Wallahu shi ne dai Allah ɗin dai, allazi wanda la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi, almaliku wanda yake sarkin sarauta, wanda yake shi ne cikakken sarki. malikal mulki ke tutil mulka man tashau Allah shine mai mulkin mulki mai ikon sarauta duk wata sarauta gare shi take shine wanda yake ba wanda ya ga dama wannan sarauta tutil mulka man tashau kana bayar da mulki ga wanda ka ga dama wa tanzi'ul mulka mimman tashau kuma kana zara mulki daga wanda ka ga dama wato aizu man tashau kana ɗaga wanda kaga dama ka baya iza wa tuzillu man tasha'u kuma kana kaskantar da wanda kaga dama ala kulli shay to shine al-malik al-quddus Allah ta'ala shine mai yawan tsarki wanda ake tsarkakewa daga dukkan wani aibi da duk wata kasamta da duk wani lahani duk ba a danganta shi ga Allah subhanahu wataala Allah mai yawan sarki ne sarkin shi yayi yawa almu'minu kuma Allah subhanahu wataala assalam shine wanda yake wato assalam mai aminci mai amintar da duk wanda yake jin tsoro wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi shine wanda yake ba bawan shi kariya amma shi Allah ba mai bashi kariya saboda ya ishi kanshi mu kuma ba mai shi kan mu ba sai da isa Allah to shine assalam Allah ne shike kawo aminci shike ce zannar da duniyar nan lafiya duniya zanna take lafiya fa tashi hankalin duniya dan kadan ne da wasu yan wurare ne zaka gana ne in ka hada girman duniya sai ka ce ta shi wurare ne yan kadan cikin kashi ɗarin duniya wuri guda ne ake tashin hankali gumiya tara da tara duk zanna ake lafiya ko ina ne ba ko ina ko ina ake hali ko da zuwa da ba sama sa ana yi ba ko hayakin wurin ba su gani ko ba haka ba idan kana makka da madina kana jidda baka sana wannan yakin da wasu garuruwa da yawa ma mafi yawa kashi tara da rabi cikin garuruwan Saudiya ba san ana yi ba rabin wannan cikin kashi goma din shi da ake bi shi ne ake tashin hankali haka Dubai din haka duk wurare amma dai shi tashin hankali bai da daɗi ɗarɗar zaman ɗarɗar zaman fargaba baya da daɗi ko yaya yake saboda ai wasu ne can suke fama da shi ko da kai bai shafe ka ba amma dai wannan yana daga cikin sunan Allah subhanahu wataala mai aminci wanda ya amintar da duniya awa kuma fada da sauransa da tashin hankali jarrabawa ce yadda dama ya rubuta ta sunna ce tashi ba zai taba canza ta ba kuma yana yi ne saboda a dawo yawa an yi nisa wurin lalacewa an yi nisa wurin yin watsi da addinin shi to bari ya dan kyahuce mu saboda mu tana da shi mu dawo mu gyara nesa waɗannan abubuwa suke faruwa saboda mun taba Allah mun taba addinin Allah mun yi ko oho da addinin shi to sai mu dawo mu gyara mu tuba mu rike addini gangan gam mu gabatar da shi a kan rayuwar mu ta duniya mu san da shi ne gaba shi ne babban bukatar mu ta farko kuma mun same shi muka rike shi to bukatar mu ta biya amma idan muka mera shi bayan bayan mu to shi ma Allah ta'ala sai zan kiya mutan mu da wahalhalu na rayuwa daban-daban daga cikin akwai yaki al-mu'minu Allah ta'ala kuma shine dai hayyau al-mu'min wanda yake amintarwa muna da assalamu muna da al'amu muna da aminci muna da zaman lafiya da dai abubuwa dai guda daya da zaman lafiya da aminci da kwanciyar hankali da abu ɗaya ne ai da duka Allah shi ke kawo su shi ke amintar da wanda ya so cikin bayi shi al-muhaiminu Allah ta'ala shi ne wanda yake mamayewa akan komi ma'ana Allah ta'ala ya san komi kuma ya mamaye komi da sani kuma da abin da ake ana yi daban ganin shi ne ana yi ne daban jin shi yana ji yana gani babu wani abu da yake boyewa gare shi ne ma'ana al-muhaimin al'azizu Allah ta'ala shi ne wanda ke mai yawan buwaya, wanda buwayen shi ta yi yawa, ta yi ƙarfin kowa, wanda aka ce buwayen shi ta yi yawa to ya fi ƙarfin kowa ce, wanda sai dai ya rinjaya ba za a rinjaye shi, sai dai wani ƙarfin shi ba za a gwada mai ƙarfi ba. Wallahu galibun ala amri, walakin na tsaron nasi la ya alamu. Allah mai rinjaya ne da lamarin shi. Al-Jabbar Allah ta'ala shi ne mai karya azalimai, wani azalimi wanda ya babakere ya zo ya tattara kayan mutane da haƙoƙin bayan Allah yana ta su, to Allah rana ɗaya ke karya shi. Ya an daɗe ana yi sai Allah ta'ala rana ɗaya ya karya shi ya ce mai to daga yau, ka zama labari an gama da kai kuma shi ke. Shi ne Al-Jabbar, mai gwadin ƙarhi akan kan waɗanda suke gwada ma raunanan bayan Allah ƙarfi to sai Allah ya gwada musu ne mai ƙarfi ba ku ba. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Allah shi yake da ƙarfi da iyawa fiye da bayan shi yadda suke da iyawa da ƙarfi. Ko ba haka ba? Kasashen duniyar na azzalimai, azzalimi nawa aka yi. Suna nan da ransu wasu, amma ba labarinsu an manta da su. kamar ba su taɓa yi ba Allah ne karya su ya maida su baya ko ba haka bane suna nan da ransu da yawa ƙasar America za ka iya samun shugabanni kusa waɗanda suka yi shugabanci sun yi guda goma suna nan da ransu wani ma gaba da ya saki rezo bai san duniya yake ko ya mutu ma bai sani ba yana nan yana rayuwa ya zama kamar wani mahaukaci nan da ke da ba shi ne zan yi kunna ma duniya wuta ba saboda biya bukatun shi ba yau bai ba san ina duniya take ba ina america take ma bai sani ba haka kasashen turai akwai ire-iren su to Allah ta'ala shi kare yake da wannan iko shine aljabbar almutakabbir Allah ta'ala shine wanda yake gwadin girma kamar yadda yace ma annabi Musa ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin kai Musa lalle ni ni ne Allah makajin halitta komai da kowa kaga Allah shi kare ke fadin wannan Allah ke kai zan kai alfari kake yi ki kace ni ne malam mai ilimin Qur'ani da abdata Qur'ani da riwaya kaza kana haka kawai to albari kake fariya kake Allah ba ya sanka amma da ka kaskantar da kai ga Allah sai dai ka yabo wani yaban gwani ya zama dole ka yi ma wani amma ba kanka ba ta yaban bayan Allah kai ma sai wasu su yabe ka amma kai ka zangi cewa ni ne wani to ka shiga gonan Allah subhanahu wataala to shine al-mutakabbir wanda yake nuna ni girma yace shine mai girma shine babba wanda yafi kowa girma to duka waɗannan sunaye ne na Allah da sifofin Allah subhanahu wataala wanda a cikinsu suna ɗauke da tsarin Allah. Sarkin Allah ya tabbata, an na yi shirkina daga shirkar da suke da Allah subhanahu wa ta'ala. Mana daga abin da ake dangana ma Allah to Allah ya tsarkaka, ce Allah yana da ɗa, ko Allah yana da aboki, ko Allah yana da ɗiya, ko yana da ‘ya'ya mata ko ɗiya maza, ko Allah subhanahu wa ta'ala ya gaji ya huta duk tsarkin Allah ya tabbata daga irin waɗannan bugayen maganganu na kazamta da suke dangana ba. Wallahu hanyar dai shi dai Allah shi ne alkhaliqu maliki wanda yake halitta ya samar da abun babu shi albari'u Allah ta'ala shi ne wanda yake ƙagowa ya ƙirƙiro abu da can babu shi in ya ƙago shi kuma sai ya halicce shi shi ne albari'u baril baraya mun shi'il khala'iq mubdi'uhum bila misalin sabiq Allah shi ne mai halittan halittu mai ƙago halittan halittu wanda ya ƙirƙiro su ba tare da wani misali da ya wuce ba muka yau duniya duk wani abu da za mu yi wani na ci gaba na kimiyya da fasaha to muna kwaikwayon na Allah ne. Wadda haka duk halittu abin da za mu yi to muna kwaikwayon wani abu ne. abin ya riga ya gabata Allah ya riga ya yi miliyoyin shi to shi Allah ta'ala in ya tashi shi ke yin abin shi da kanshi ba tare da ya koya wurin kowa ba to shi yake ce ma albari'u almusawwiru shine wanda yake suranta ka wanda yake ma halitta ya baka zaki yayi ka dogo ko gajere ko bari ko baki ko kyakkyawa ko mummuna ko kakkamra ko siriri ko mai hankali ko ko mara shi shine yanda yake suranta ka huwa allazi yusawwirukum bil arham kayfa yasha Allah ne yake suranta ku a cikin halin mai uwayen ku mata yadda ya ga dama la ilaha illa huwa al azizul hakim babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah wanda yake mai yawan kuwa Allah ta'ala mai yawan hikima to duka waɗannan suna nuna halitta Allah al khaliq al bari wa al musawwir mai halitta mai kagowa kuma mai surantawa ana komi da ka gani Allah ya madan adam ba ba wani aiki na wani mutum Allah ne kadai da babu kai yayi ka ala ta'ala al-insani hinun min ad Allah ya ga malaiku kai zan halicci mutum daga ainihi kasko na laka mutum zan halitta mutum madaidaici kaga da babu shi mala'iku ne ke rayuwa da aljannu walaqad khalaqnal insana min salsalin min haba'in maswal janna khalaqnahu min qablu min nari samu saboda ka sai da aka halicci aljani sannan aka halicci mutum to kaga mutum yayi zama na lokaci babu shi ba labarin shi kamar yadda dukkan munan gaba daya nan da shekara ɗari duk ba munan da ta wuce ko ba haka ba duk wanda ke nan da shekara ɗari ba ya nan ko ba labarin shi ko babu wanda ya zo ya zange wani cewa yana nan duk muna nan tahi da wane da wane nan da muke cikin masallaci wane da wane da wane da wane da irin kayan da za su saya duk ba labari ba sani ba duk gaibu ne sai shi Allah ya san akwai wannan ranar wannan dumin da nake ma zai zo daidai wannan lokaci in faɗi wannan magana shi duka Allah ya ce. Allah da cikakken sani ka ƙara yarda da Allah fasal bihi khabira lawal asma'ul husna sunaye mafiya kyawu sun tabbata ga Allah ana sunaye Allah sunaye ne mafiya kyawu ana sunaye ne baka Allah yake an ce ma Allah masani ne ko to Allah ya san komi an ce ma Allah mabuwayi ne to Allah ya buwayi kowa an ce ma Allah mai hikima ne to Allah komi yana da hikima ciki an ce ma Allah ta'ala mai gani ne ko to gani ne wanda yana ganin komi duk abinda yake yanzu Allah na ganin shi duk abinda ya wuce jiya da shekaran jiya da waccan shekaran jiyan da ainihi bare da bare waccan da bare bare bare duk abubuwan da suka faru duniya yadda yake ganin na yanzu ake ke ganin su kaga ganin shi cikakke ne ba irin naka ba bai ma yi kama da naka ba gaba ɗaya da duniya za su yi tsaye sai dai su kalli gabansu ba za su kalli baya ba in suka juya kuma waccan gabar tasu ta koma baya ba su ganin ta shi kuma Allah ta'ala bai da baya shi yasa ma ake cewa bari tunani game da zatin Allah ka dai tunani a cikin halittun Allah la taftakir fi zati rabbika wa'tabir fi ma bihi yatasarrafu al-malawan kakka yi tunani cikin zatin Allah subhanahu wataala ka dauki wa'azi da abinda gare ka mashi Allah ka ce kai tunani yaya yake bacewa ka ba za ka gano komi ba sai dai ka hallaka ƙarshe ma dai ka ce ma baka yarda akwai shi ba Baraka shi sai dai kai zanki tunani game da aikin shi ashe za ke ta baka labari shine Allah wanda ya kaza shikenan ka bar abin haka nan kai wanda ya wannan duniya ka sai ya za ka tunani yadda yake to Allah ta'ala shi yake da sunaye mafiya kyau mafiya kyau ba masu kyau ba mafiya kyau al-husna da anisi ne na al-ahsan mafi kyau na miji mace sai a ce mata al-husna mafiya kyau yusabbihu lahu suna tsarkake Allah ta'ala ma fi samawati wal ard duk abin da ke cikin samai da ƙasa suna ma Allah tasbihi yusabbihu lahu samawati sab wal ard wa man fihinna sammai bakwai Allah ce daga sai bakwai suna tsarkake Allah suna tasbihi ƙasar nan da kake gani tasbihi take sama ma tana yi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu Allah ta'ala ce kai babu wani abu ba ce yana yin tasbihi game da gode ma Allah duk halittar Allah gaba ɗaya da karfe da ice da ruwa da iska da kwari da dabbobi kowa da kadangare da tsanya da kusa da gafiyoyi da shaƙoɓi da kulƙoɓi dukkansu gaba ɗaya babu wani abu daga cikin halitta Allah ya ce ba ce shi ba ta yake subhanallahi wa bihamdi Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku ba ku fahimtar tasbihin su wace gane karatun kurma sai Allah mahalicin shi wa huwa azizul hakim Allah ta'ala kuma shine wanda yake mabuwayi kuma Allah ta'ala shine wanda yake mai yawan hikima Allah kara mana imani ka samu dace da alkhairi duniya da lahira abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yahi mana Allah ka samu gyara hanya ba za a bar shi ba me ce salamu alaikum shi kenan ta wuce mutumin da ya mance bai yadda ka kono ba wai yanzu ya za yi yau muna sati biyu ga sallah sai yanzu ka tuna shi kenan mantuwa kai ko kana da niyya mai kyawu Allah zai baka ladar ka ba sai ka haifa ba ka amma ba albalayi ka yi sadaka Allah ya ce duk wanda ya bada ta gaba da ta idi fa hiya zakatun maqbula wanda ya bada ta bayan ta so daga sallar idi fa hiya sadaqatun min as-sadaqat ita sadaka ce daga cikin sadaqokin da ba da Allah ya ce innal musaddiqina wal musaddiqati وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم masu sadaka maza da mata duk wanda ya sadaka Allah zai bashi lada mai girma kaje ka bada Allah yace wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati a karshe Allah yace adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima masu sadaka maza da mata Allah ya masa tanadin wata irin lada mai girma irin sai ka bada zaka samu lada sadaka kullun yin take amma ita zakka kono ta riga ta wuce na'am Wace sadaka da ake hiddawa mana a yi sadaka da nauyin a gashin da aka aske ma yaro ranar sunan shi shi ma ya mance bai ba ko shi ne yake magana ko Wace shi ma ya zai shi ana haurawa ne ya gashin yi to ina gashi ba auna ake da gashin bana ma to an fi da gashi ya gashi yana ya wuce sai in kaddarawa za ka kace to gashin nan da yayi ya yi jika talatin nauyin shi barin ba da jika